أعوذ بالله من العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم جدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بن وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المفتون وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفارسي ورضي الله تعالى عن غوث الأدواسي ودبل القضاوي فريد الداري على الإبلاك حاتم الأكماني أبو إسحاق على جبرائيل الناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعدف بنظرة تاتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما يكن من نعمة فمن الله يومنا زمانا شاء adadin sunan Allah huwa. Ubangiji muna roƙonsa ya ba mu dacewa ya ƙarfafe mu, ya sauta mu ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya ya kawar mana damuwa, bi jahil mallah da ƙwanin hawa, sallallahu alaihi wasallam. Lallai muna fatan ‘yan uwa a tsaya da addu'a wa ƙasan nan, a tsaya wa addu'a wa ƙasan. Idan da mu tsaya a kowace rana a ce kowa ya yi astagfirullah dubu-dubu da kullum za a yi haka iya wannan babu abin da zai faru dubu-dubu da kullum kowa zai yi dubu ɗaya kacal astagfirullah da za a kai yadda ake bukata Allah zai dube mu musamman kuma a cikin wannan wata na manzala sallallahu alaihi wasallama wanda shine khairati duniya wal akhirati ya zo mana sannan idan ba iya samun hakan ba to a samu waɗansu mazaje wanda za su tsaya da wannan aikin shine in suka tsaya da wannan aikin za su ɗauke wa saura dama ba ba za iya samun hakan ba idan wannan kuma ya gagara a samu zaɓaɓɓu daga cikin mazaje wanda za su tsaya a kowane rana ina ma laifin sai astaghfirullah ya ladifu astaghfirullah ya ladifu astaghfirullah ya ladifu astaghfirullah ya ladifu astaghfirullah ya ladifu asani kowane a ce gungu haka ko gari ma ƙauye haka ko anguwa a haɗa miliyan biyu da dubu ɗari tara na astaghfirullah ya latif astaghfirullah ya latif astaghfirullah ya latif idan aka tafi akan haka za a sami nasarori masu yawa wayan duk bala'o'in da za su shiga ba za su yi tasiri ba da Allah ubangiji zai taimake mu yan uwa su tsaya su tafi akan wannan tsari da za mu samu nasara cikin dukkan lamari amma astaghfirullah ya ladifu ba astaghfirullah daban ya ladifu daban ba a haɗe ake tafiyar da shi idan aka samu in zawuyoyi ne wanda suke da izini ma'ana suke da muridansu za su saurare su da Allah ya karkata zuciyar ainihin wayanda suke tsayawa a cikin masallacin ko da ba shi ne muƙaddami ba in zai faɗa ya ji to a faɗa a zauna a dinga yin wannan adadin ana ajiye shi wa ƙasan da mu kanmu da duk buƙatar da muke nufi Allah zai yi astaghfirullah ya ladifu astaghfirullah ya ladifu astaghfirullah ya ladifu duk abin da ake tsoro Allah zai ajiye shi duk abin da muke kauna kuma Allah zai yi shi wannan idan aka sami kuma jarumai ko a gida mutum zai zauna ya yi wa al'umma hidima domin wannan in na ce ƙasa ai ba ƙasa ake ma magana ba a mazauna ƙasar ne yawa mazauna cikin ƙasan su ne za a ɗauke musu bala'i amma haka ake kiran ko Allah ma haka yace fare da unadiya sana da uzabaniya ku kira wajen zama sai mu kira muku kuma zabaniyawa a haɗu wajen zama yace to amma ahalu hani ai mutanen da suke zama a gurin ne to babu laifi dan mutum ya faɗi haka karata da sani dai amma abin da ake kokonto mutane su gane abin da ake nufi duk wanda ka tseratar da wani duk wanda ka biya bukatan wani dan kai kai aikin Allah ya tseratar da shi kana da ladan duk wanda ya sai samu tsira a karkashin ka in sun kai biliyan to kana da lada akan kowanne ɗaiɗai to ina kuwa laifin wanda ya yi hidima don al'ummar su zauna lafiya. Me laifin wanda ya ce a yi haka a wajen Allah ko a wajen manzo Allah ko a wajen masu hankali. Me laifin haka? Duk abubuwan da ya kamata a dinga yi, to a dinga yin yadda amfanar domin abin da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa babu abin da Allah yake so fiye da mutumin da yake taimakon al'umma. Taimako ta kowane site ba ce ta bangare guda ɗaya ba a ɗauki wannan wanda ya siya ɗaukan wanda ya fi wannan bismillah akwai adadai daban-daban akwai asma'u daban-daban wanda dukkan su kuma na danne bala'i ne su bala'in suna yawo ne danne su ake in aka danne su wani a ɗora shi a cikin waɗansu a buɗe rami a tura su a cikin dutse abin a kulle su an gama kenan sai sun sake tona ramin to kamar haka abubuwan yake na bala'i saboda haka jama'a mu yi amfani da wannan dama Allah ubangiji ba zai tozo tawo ba zai bar mu ji kunya ba a wa ma mujahadatu fi siyani shau tijani mujahadarsa wancan itlaqan wannan kuma tahsisan yin azmin sa fa kana yusum fi ibtida'i amrihi farkon lamarinsa shautu ya ni da'iman kullum yana cikin azumi ko lokaci yana yana daukan asiyamul ayyamu mutawila yayi kwanaki yana azumi kamar ba zai tsaya ba kaga wannan ne sunnat rasulullahi idan mutum ya duba rajab sha'ban ramadan in ka duba cikin ahadis za ga manzo Allah ya dauki azumi kamar ba zai tsaya ba sai tsaya wata ran kuma sai sha ruwa ba zai yi ba wata rana irin wannan to da wa'innan alhairan watannin ne iyayen suka ɗauki azumin watan rajab sha'ban ramadan ana cewa sallan tsofaffi ko azumin tsofaffi to wannan duk baki ɗaya daga bin matakin wancan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa ma qiyamul layl tsayuwansa na dare fawo mawazibun alai sini na kasiratan ya lizimci karanta la ya lizimci tsayuwa cikin dare sini na kasira shekaru masu yawa wala zala ila al'ana daga wancan lokacin da yake yi har wajen shekara sittin da tunda mai littafin ya gama shi shau da yana shekara kusan sittin da hudu ne ya ce to ma za da ilal ana kaga lokacin da yake rubutun kenan yana kiyamun laifi walan takun rahatun walan takun lahu rahatun ba shi da hutu illa fi sai dai hutun nan a cikin aikin a cikin aikin yake hutawa amma ba shi da hutu fawa mustarihul abidina shi yin sallah shine in masu bautan Allah sun gaji sai su ce ba su tashi su yi sallah su huta eh to yin sallan shine hutun su su kuma eh sabanin mu ka gaji da sallah ne za ka kwanta su kuma ka gaji da kwanciya ne ko ka gaji da zama bari ka tashi ka yi sallah ka huta saboda waje ala qurratu aini fi salati ne samun natsuwa yana cikin sallah yayin ka lura da wani abu idan da Allah zai maka mukashaba akan abin da nake faɗa na irin bala'o'in da yake tunkaran ƙasar mu Najeriya sai ka ga cewa in ka kwanta ai ba za ka iya bacci ba amma in ka tashi kana ibada za ka ga ana ɗaukewa ai kaga a lokacin zuciya za ta nasu saboda abin ganin ne ba ka gani shi yasa kake yin abin da ka ga dama abin da ake abin da ake ganin ne da yawa mutane ba sa ganin shi to babu wani abin da aka faɗa mutum sai dai ka tai kai tai in ya yarda da kai ne yana ganin ya yana yana zatanka da wani abu na alheri sai ya yarda akwai wani fa tsokaci da ake yi wa mutane don ya kamata mutane su duba Allah ce muke izbi ya ji duna kulubuhum ka gani ko saboda a cikin sallah ne suke samun zukatan su mina talazuz bil munajati jin dadin munajatin sauran sauran lokacin gabaki ɗaya cikin bala'i gabaki ɗaya kalle kallon ba ka kallon abin da hankalinka zai kwanta to daga ka shiga ibada za ka dawo cikin hayyaci yanzu duk ba su ba mu irin ya ibadi ya ibadi idan dan fito ban gama aurade na ba to wallahi tallahi haka zan ini ban da lafiya sai ini ba ni da naira dubu bai dame ni ba amma in na ini ban yi auradi ba to kusan mutum kamar a firgice yake kuma da wuya ban ji munanan abubuwa wanda su daga min hankali ba amma na ji sai Allah ya ture duk sai Allah ya ture to kaga in mutum yana da hankali daga tsaya ka ji na tashin hankalin ai gara ka zama kana fadan Allah ku tafi lafiya to irin wannan shi ne wa isbalul abrati da sake hawaye fi mihrabi tilawa lokacin da yake karatun alqur'ani hawaye na zuba hawaye yana zuba yana kuka wa ya alamu wa ya tahaqqaqu yana sane yana tabbatarwa billah anna auqatu lokacin sa umruhu shine rayuwarsa dama haka ne eh wa mal mar'u illa ibn yawmi mutum ba wani ba ba mutum mutum bane sai ɗan ranar da kake ciki dan gobe bata zo ba je ta wuce abin da ya wuce jiya nadama kace kai in kana da hankali akwai abubuwa da ya kamata ka yi na aikin alheri ba kai ba ya wuce za ka yi nadama akan wucewan wannan yau kuma sai ka ga to ya kamata ka gyara abin da jiyan nan ba kai ba yau kai ba wai ka tuna ka sake bacci akan abin ba to kana cikin gafala da yawa kenan shi kuma gafala yawanci zunubi ne ke sa shi zunubi ne in yi yawa ga mutum to sai ci danne maka ainihin mahasinu kyawawan abubuwa ba za ka gani ba suka ta tafiya akan doron abin da ba kyakkyawa ba Allah ka kiyaye mu karbi tuban mu da manzo Allah to shautiyani yana daukan lokacinsa gabaki daya shine rayuwarsa hakan hakan kuma shi ya kamata yanzu muna cikin awa na sha ɗaya da minti ashirin misali ko da rabi to wannan awoyin ka ce shi ne lokacinka saboda haka mai dakar amfana da shi ka amfana da shi domin rayuwanka ne ke karewa eh shi ne kumin laili ya haza la'allaka turshalu ila kam tanamun laili wal umru yanfadu ya za ka tsaya kana bacci rayuwarka tana tafiya a banza yi wani abu ka yi wani abu to saboda haka kaga shi yasa kullun nake ƙara godiya da wanda ya yi dalilin tarbiyya a duniya in dai za ka rike in sha Allah babu wani time ɗin da zai zo in Allah ya yarda da a same ka gefen ka rabin ka gafala rabin ka mutum dama haka mutum yake zama wai ma ya zama mala'iki bi kulliyati wai ma ya zama shedani haka ne haka ne to in ka sarkafa ka ji duniya zalla to shaidani kawai sai dai a cikin duniyan a duba kuma me kake yi shine kuma za a ji a ce to a duba wancan bangaren da kake kai a ga me kake maslaha ko wani abu kaga ibada ne dai ko kuma kana neman duniya ne amma neman duniyan na halaliya don ka rayuwa ciki shi ma maslaha ne za a jona shi ta wannan amma ya sha bamban da zunzurutun ibada yana tafiya daban-daban to haka abubuwan suke idan mutum ya tafi akan haka wa umruhu sai zamo rayuwanka ra'su malihi wa umruhu rayuwar shautu jani ra'su malihi ai shine dukiyar da ake neman dukiyar ita ra'su mal kenan dukiyar da ake neman dukiya da jari ake neman jari da iya sana'a ake samun abu da kaza haka haka haka haka wa alaihi tijaratu a kansa kuma yake kasuwanci wa bi yasiru ila na'imil abadi da kuma wannan rayuwar zai sadu da ni'imansa har abada domin ma'ana zai yi aiki da lokacinsa zai san shi ne asil uluman waharis anil auƙati ayi hirsi ka kiyaye lokaci matukan kiyayewa ka kiyaye lokaci matukan kiyayewa to in aka zo maganar kiyaye lokacin nan da yawa ina maganganu wannan waƙatu waƙatun nan da ake gani lokaci ne guda hudu wa'in ma ka sani wa'in ma baka sani ba nawa kenan wa'in ma kana da shi wa'in ma baka da shi to babu na biyar amma ka tambaye lokaci me take karanta maka sai ka zo mutum ya ce kyaf in ya tashi lissafi ya sai lissafa sai ga duk a cikin wannan hudun yake yawo duk a cikin hudun yake ko akan ɗaya ma wa'in ma ka sani wa'in ma baka sani ba wayan ma kana da shi wayan ma baka da shi shi kenan bayi da na biyar bayi da na biyar to idan ka zo kana kiyaye aukacinka ka fara hisabi na mana hisabobi baya ka yi hisabin nafsu shi a wajen Allah mu awa nawa ne yake ba da kwana a wajen ashirin da hudu to wajen Allah ba haka ba shi Allah bai da kwana mu ne wanda rana take huduwa ta faɗi muke lissafawa da hudowanta da faɗuwanta su sake hudowa kwana ɗaya amma wajen Allah ba haka ba ne numfashinka yake lissafi da shi numfashinka in ko mutum ya gane sai ga to ai karamin shi aka fi sa ma ido ba babban ba yanzu tafiyan agogo ga wannan kyat da yake wannan second da yake yawo yanzu muna karfe goma sha ɗaya da rabi ko ko karfe sha biyu sauran minti ashirin to wani gudun kuma karfe ɗaya ne sauran minti ashirin wani gurin karfe uku ne saura minti biyu ne saura minti ashirin wani gurin kuma karfe uku ne yanzu saura minti ashirin wani gurin karfe biyar ne saura minti ashirin kai wani gurin ma karfe tara ne na dare yanzu saura minti ashirin wani gurin kuma karfe goma ne na dare saura minti ashirin wani kuma gurin karfe sha ɗaya ne na dare saura minti ashirin wani gurin kuma karfe sha biyu ne yanzu na dare saura minti ashirin kaga duk duniya shakkan ɗin wannan kaɗaɗin shi ne ake tare amma wancan masu faɗin ba a tare to in ka duba sai ka ga hudda numfashinka shi Allah yake lissafi ba awoyinka ba numfashinka saboda kowane awa ɗaya mutum lafiyayye yana yin numfashi dubu ne ɗari biyar ya fita ɗari biyar ya shiga ɗari biyar ya fita ɗari biyar ya shiga haka ne to saboda haka kaga a kwananka zai baka numfashi dubu ashirin da hudu ne to idan ka buga dubu ashirin da hudu so ɗari uku da sittin to a shekara guda kenan to za ka ga adadin numfashinka adadinsa to wannan Allah yake bi yake shirabi a kansu kaga idan ka zo kuma ka ɗauki wannan sai ka dawo ce to a kwana ɗari uku da ishirin kai mu ce kwana ɗayan ma idan ka tsaya sallah ne zai kai ka sai ga sallan sau nawa kake yi a awa ishirin da hudu sallah biyar ne sallah biyar ɗin nan kuma idan ka zo za ta yi shi keke da keke ka samu liman mai kwakwa ya maka minti goma jama'a minti goma kai a sa ya minti goma sha biyu kuma sha Allah samarin yanzu ba an daina bin shi sallah kai in dai za ka bi liman yanzu a sallan azhar ya maka minti goma sha biyu to da yawa za a daina bin shi sallah to a kadata an samu an bi shi kuma ya san sallah kuma an karɓi sallah to minti goma sha biyu sau biyar nawa zai baka awa ɗaya ne awa ɗaya ne minti goma sha biyu sau biyar to duk tsallanka ka ji Allah a awa ishirin da hudu sau biyar saura awa ishirin da uku Allah zai maka tuhuma me kake yi a cikinsa la tus'alun na yau ma'izi anin na'imi wallahi sai na tambaye ku kun bani labarin ranar tashin kiyama anin na'imi ai annamu auqatu kowane ni'ima zai zo maka ne a cikin wannan lokacin kai la tus'alunna za ta ce ashe kenan babu abin da ya fi kiyaye auqatu shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu to wannan sufaye Allah ya musu rahama Allah ya saka musu alkhairi da wannan ne su sufaye sojato a koya wa mutane auradai a nuna musu aikin alhairi ko da ba su yi idrakin shi da wuri ba zai amfane su don ka zo wannan ya tsaya ya ce shi sallah kawai ya tsaya sallan ya iya bai iya ba an karba wannan kuma bayan ya yi sallan yana istighfari yana salati wa annabi yana neman ya kama kafa ba yadda za a yi gidan ku ya zama iri ɗaya aljanna ba yadda za a yi a ce dukan kun shiga aljanna ba yadda za a yi ba zai yi ba wannan dukiyarsa daban wannan dukiyarsa daban a zuwa haɗa koje ɗaya a tsarin Allah a'a sai ka nemi sa'o'inka wannan haka ne shi yasa kai aljanna ma daban-daban to kaga kenan da me ake gane wannan bil auqat da lokaci a kenan mutum ya kiyaye lokacinsa ya san abin da ke cikin lokacinsa shautu jani abin da yake kenan wayara an fasu yana ganin numfashinsa jawahirun gol ne la kimata laha ba ta da kima in ba an aiwatar da aikin alheri da ita ba fashaha biya an tamzi shi gairi ma hulikat ya yi kwabro ta wuce ba a kan abin da Allah ya halice ta a kansa ba. Fashtagal bil mubadarati sai ya shagala da yin gaggawa cikin aikin alkhairi. Eh yana kwabron numfashin sai tafi haka kawai ba tare da ya kira Allah ba ko ya kira manzo Allah ko maslahatul ashiya'i ko tafakkuru fillahi ko ko tafakkuru fi khalqillahi ko gashi nan dai ana tafiya akan wayan nan to wannan ne yake tafiya don aka duba aikin ka yayi yawa ai da shi za ya amfani abinda manzala sallallahu alaihi wasallam yake nunawa ina yin sallah asuba yana tambaya ya ce a cikin ku yau ya je da marar lafiya sai ta nasara sai na babu ya ga da marar lafiya kafin ya zo masallaci a cikin ku waye sadaka sai kai sa'an sai na abubakar yayi a cikin kunan waye waye sada zumunci aka yi sai na abubakar ya zo a cikin kunan manzala duk abin da zai tambaya sai na abubakar ya yi kafin ya shiga masallaci sai ce abubakar zai shiga aljanna min ayi babin sha'a zai shiga aljanna ta kowace kofa da ya so kenan kowane shalitu rahinu shiga ta aljanna daban sadaka kofar ta daban gaida mara lafiya ga shirin dai to kowanne haka ne kaga ana ana ana in sharin alherin ne saboda wanne za ka kama wanne kai ko wanne za ka iya ko kuma ka haɗa gaba ke da shi ne to da ka je ana ta kokuwan hanyar shiga aljanna da tare su ta ina ne ta ɗimauce kuma kowa zai kauce ne barka in ka dawo cikin hayyacinka ka sake ɗaukan hanya ai kana zuwa a ce gashi nan ai kai ka san cewa an samu nasara to an yi amfani da daman ne cikin daman da Allah ya ba mu shine lokaci as-subbaqu subbaqu qawlan wa fi'lan hajjarun nafsi hasaratul masbuqi gaskiya ne as-subbaqu subbaqu ku yi gaggawa ku yi gaggawa qawlan wajen aikin alheri wa fi'lan da aikata shi hazirin nafsa ku tsoratar da rai hasaratul masbuki irin hasarar nan an riga ka zuwa eh ce wani fa sai bai zo ba to to shi kenan dukkan ku za ku shiga aljanna sai gashi nan ya zo ce ai an rufe kofa shine hasaratul masbuki eh eh as-sabiqu cikin dukkan lamari Allah ya yarda akwai nasara an ce ku zo sai wani suka zo suka ci ba yanzu ake nufi ba sai an jima sai kafin zo sai ce shi kenan kun samu rabo ne amma da kun zo da wuri da kun samu kamar na yan uwanku a dan ba su ɗaiɗai goma goma kuma ka ba kaga hasaratul masudiyya ko kuma gaba ɗaya ma ka rasa ka zo an gama rabon tunda baka zo cikin sa cikin lokaci ba ashe kaga ko a makaranta ana cewa sabiqun ana cewa sabiki makaranta za ce sadiki za a kawo littafi a aji a kan mu muna makaranta a zaria ana ka ana daukar littattafan malamai ne a kai a aji sadiki kenan to in aka zo aka aji in aka zo daga daga littattafan ake ganewa ya fara zuwa don aka zo sai ce fara daukan karatu malamin yana fitowa lokaci kaza ne shi kuma kafin ya kintsa saboda kar yi baya sai ta da almajirin sai ce ka kai littafin makarantar wani don haka je sai aji su kuma ɗaliban daga sun zo sun gane wannan na wani to daga ya zo sai a ce shi ne sabi ya fara karatu in ya fara karatu tukuna wani ya ɗauka wani ya ɗauka saboda ya riga su himmarsa ta fita su kai ma ka jawo shi gobe kai haka ake yi wa ƙulu ya ce ina faɗa ni sai da alil harajni inna hu radiyallahu anhu shi dai shau sami min allazina kanat indahum ina ina daga cikin wanda nake wajen su kullu layali a'a inna hu radiyallahu anhu shau ta radiyallahu min allazina kanat indahum kullu layali lailatul qadari wannan Allahu akbar Allah kai mana Allah ka mana Allah ka mana Allah ka mana dan shau sami wannan shi ne garaɓasan garaɓasa Allah sa a fahimci karatun za ma a fahimta albarkar sai na rasulullahi kowane aiki yana kasuwa kashi-kashi man ja bil hasanati falahu asharu amsalha ila sab'ani atbi'ifin ila ab'ati kasirati dukkan mu nan in da mu ba da naira ɗari ɗari saboda annabi haka ladan ba iri ɗaya ba ne ga kuɗin ɗaya amma ladan ba ɗaya ba ne gwargwadon mai bayarwa kujeransa a wajen Allah gwargwadon yadda abin zai tafi a matsayinsa akwai wanda yi sallah wannan gurin shi ma ku fahimce shi sosai akwai gun da in ka yi ibada ake ninka maka lada a ko'ina a duniya yanzu idan kai salati ɗaya wa manzo Allah lada goma ne a yanzu shi ma gwargwadonka in dare ya tsala ya kai sha ɗaya sha biyu kafa ya ɗauke an shagala da wani abu ka shagala da salati wa manzo Allah an kai salati ɗaya lada ashirin ne hannunka kaga a garin da kake kuma kai ne ba wani bane ina fatan an gane a garin da kake amma an safi an sa bambancin makan zarfu zamanin an samu zarfu zamani lokaci kawai aka canza safiya daban dare daban saboda dare lokacin riskan abubuwa na mummune ne musamman lokacin da dare ya kai karfe tara da rabi zuwa goma to an fara ninka aikin lada kenan an fara ninka aikin lada kenan to a sa shi a wannan to sannan kuma akwai gurin da za ka je kaga kamar ka yi nafila a cikin masallaci da ka yi nafila a ɗakinka wanda ya nafila a ɗaki ya fi wanda ya nafila a masallaci saboda shi masallaci ana yi masa nafila amma bai kai na ɗaki ba saboda manzo Allah ya ce la taj'alu buyutukum kal quburi kar ku mai da dakunan ku kaman makabarta nawwiru habis salati kira ku haska ka ta da yin sallah an fa so idan ana samun lada goma a masallaci to na gida ya fi a nafila ya fi idan farilla ne shi kuma aka juya sannan sai ya zama kuma a cikin a bayan ƙasa akwai garin da za ka je kaga wancan zarfin zamani akwai kuma zarfin makani akwai gurin da za ka je ka yi sallah sallar da ka yi a nan sai a ce ya yi daidai da sallah ɗari biyar ɗin masallacin juma'an garin kamar baitul muqaddas kamar ka je masallacin manzo Allah sai a ce yana daidai da sallah dubu na masallacin juma'an garin idan ka je ɗakin ƙaba sai a ce yana daidai da sallah dubu ɗari akan masallacin sallan garin ku kaga me ake gaya maka bambanci sannan ana dawowa akwai mujarradin dare na mutum in ka kwanda ka yi sallah mujarradin dare naka ba wani abu bane dama kai baka damu ba watakila ga kanan ne dai kawai to a ce ka yi kokari ka yi shafa'i ka yi wutari ka ba da haƙƙin daren ka ko kana da salati wa manzo Allah ko wani abu dai haka to kana samun wannan ma'aunin na daren to amma akwai wanda shi kuma daransa fiyomin kanan gidaru alfa sanatin ne akwai wanda fiyomin kanan gidaru hamsin alfa sanatin ne akwai wanda kuma fiyomin kanan gidaru hamsin alfa sanatin ne sai ce to lailatul qadr khairun min alfi shaharin khairun min alfi shaharin shautu jani kowane tsayuwansa cikin dare yana daga cikin wanda Allah yake sa su a ma'aunin wata dubu ne kowane darensa. To wannan ya faɗi ɗaya ne daga ciki bai faɗi biyu ba, bai faɗi a wani mizani ya sa wannan ba. Shi ya sa ce ina wa radiyallahu anhu min allazina kanat indahum yana daga cikin wanda a wajen su kullun layali lailatul qadari kowane dare daren lailatul qadari kullun layali lailatul qadari eh daren lailatul qadari ne izuwa radiyallahu anhu domin shi shehu jani min alqa'ini na bi hududillah yana daga cikin masu tsayawa da haddi haƙoƙin Allah annazirin li shari'atin yana kallon shari'a da nurin lahi da hasken Allah alladin la ta'khudhu billahi lawmatu la'im wanda duk wani abin da zai yi saboda Allah zargin mai zargi baya sa shi bari wa ma za ya ƙulli insan to me mutum zai faɗa fi manta wallallahu wasafahu cikin wanda Allah ya jibanci lamarinsa kuma ya zaɓe shi me za ka ce wannan na me za ka ce ɗin hazaru yake yi hazaru yake yi kar ka zargi wanda Allah ya jibanci lamarinsa ya zaɓe shi abin da yake so kenan me za ka ce tunan ba in za ka faɗi alheri abin da ake so kenan in za ka faɗi kishiyar alheri ka kiyaye saboda Allah ya jibinci lamarinsa kuma ya zaɓe shi mu ma Allah kama naka dan shi wa fasahu kuma Allah ya keɓance shi bi ma'arifatihi ya sanar da shi shi wartabahu sannan kuma ya yadda da shi falmadahu ya kasuru dunahu shi yabo yana takaita a bayan shi ne wannan yana ma magana karkace ya faɗa da ce har annabi yana magana da wali a gidan wali ta kai ke magana tun farko ya gaya ma saboda kan larabcin ka ce falmadau ya kasuru dunahu in dai za a yabi wani ya wanda ya fi cancanta to shehu jani in ba shehu jani ba to kayi kaman kayi aikin banza babu wani wanda aka yi ba kaman shehu jani babu wani abin da gani kamar shau jami ya ce ta ka gani ko ai ya ce falmadar kasar dunahu in ba shi ba to kaga har annabi ma kenan ya sa ba wanda ya gaya maka ba wanda ya gaya maka ana magana ne da sa'o'insa a saurinsa in dai kujera na wulaya ne abin da ake magana kenan izuwa arfau domin shi ya fi ɗaukaka nan an yi siffar lisanu harshe ce dai siffanta shi ba zai yiwu ba auyu abbaru an haƙiƙatin fikiru ko kuma tunani zai iya abbaranta shi ba zai yiwu ba wal jinan ko zuciya za ta iya abbara shi ba zai yiwu ba wa mal amru illa kama qala qa'iluhum lamarin bai kasance ba sai kaman wani daga cikin mai faɗa ya faɗa wa mali bi asr al bahri wal bahri zahirun wa man li isa'il hasa wal kawakib wa mali wane ni bi hasar al bi hasar al bahri in ce zan iyakance yawan ruwan kogi wal bahru zahirun ga kogi da zurfi wa man li isa'il hasa wane ni a ce tsakon kwanin duniya zan iya kidan yasu wal kawakibu da taurari me ake nufi ishara zuwa ga martaba tunda ijazi ne a ka'idan balaga kenan salliman ta salam salliman ta salam wa man kamulat awsafuhu wa hasunat af'aluhu wa azuma insafuhu wanda sifarsa ta cika aikinsa ya kyautata girmansa insafinsa ya zama mai girma istawhasha min kulli shay'in siwahu kowane abu zai tattara ya dawo kowane abu zai dawo karkashin sa ne wala min shahidi mamlakatin illa iyahu ba wanda zai gani a wannan mamlakan sai shi kadai wa an shadu sai suka yi waka da baharul dawili wa an mazhabi fi hubbi maliya mazhabun wa in niltu an yawma faraktu millati wa an mazhabi matafiyata fil hubbi a cikin soyayya maliya mazhabun ba ni da wata mazhaba eh wa in niltu anhu idan na kauda kai gabanin shauti jani yawan taraktu millatin na bar addini ne kamar na bar addini nake gani wa in hadaran bi fi shiwaka iradatan ala hatari shawan hakamtu yuridati wa in hadaran li idan wani abu ya fado cikin zuciyata fi shiwaka naga wani yana da irada ala hadiri a tunani na sawan da mantuwa qabaitu yuridati zan yi hukunci na fita daga musulunci wa ala hadha al-hawwam al-arifin wannan shine mashigan arifai wan tahazu fi fursatun kowa ya ibu lokacinsa wa abzalu fi zalika muhajjamun kowa ya bazzala juhudinsa a wannan fili walam ya tarku la hisadan bai bar wani abu ba sai da ya ciki wannan na yanko nan to me zan yi na aikin alhari to bari yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza saboda amfani da lokacin arrafu ma talabu sun san abin da suka nema fahana alaihim ma taraku duk abin da suka bar shi sai zama walakance shi ba su zama da shi ba wa man talaba alhasna'a duk wanda ya nemi abu mai kyau lam ya gulhu mahara to hasana anan budurwa yawa duk wanda ya yi isyara ne wato wa man talaba imra'atul hasana in dai ka nemi mata mai kyau to karka ce kudin sadaki ya maka tsada dama ka san za a rina an saci zanin mahaukaciya ko wala kada ablaga tun nasiha ce ya isa matuƙa cikin nasiha a man anzara ga wanda ya yi gargadi wa hazzara ya tsoratar alaihi salatu wasalam shine manzo Allah bakar warada ya zo عن ابن عباس لك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذا الله yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane basidul amala guri ku tsakaita shi ku mutaqaddimul hululil ajali ku gabatar da saukan mutuwa, kar ku dinga tunanin neman duniya kai kana son ka yi gida ka auri mata mai kyau ka yi kaza ka yi mutum yana zaune ya shirya maka duk abin komi kuma mai tsada ke nema aji amma ba shi da hanyar yi din maimakon ya yi istighfari ko salati wa manzo Allah ba shi zai yi ba wannan kaga jarin da kawai an baka yi ne kawai zaka yi ayi maka ba shi kake tunani ba yace to wal mi'at shi kuma makoma milmarul amali shine fagen aiki yanzu ne kowa san zai mutu to shiken da ka tsaya kana son ka yi gida mai hawa kaza ka yi shago a abuja ka yi jirgin sama na shigan kanka in da ka tashi daga nan saboda yan fashi kana tashi ka wuce kawai ka dire in ka je suwa ne su tsare ka ko ka yi gida mai helicopter zai iya sauka a kai ka san duk wannan imagine da yawa ana yi da yawa akwai wanda so kai su yi to duk sunan shi amalu ko shine guri to a ka saukar da ka dinga tunanin ajalin ka yaushe zai sauka yanzu ka sani ko yau shine na ƙarshe to wannan shi ya kamata ka gabatar wannan zai sa ka tsoron Allah wancan kuma zai sa ka bin duniya abin da ake nufi kenan wal mi'adu shi kuma mi'adi shine min madur amal wurin da za ku zo ku haɗu inna rabbaka da bilmar sadin nan shine fagen aiki ne ke sa in aka haɗu kar a ji kunya fa muguta bidun mai irtibadi bi tuniba da abin da ka nemo ganimun ya amfana mai cin riba ne wa mubta isun mai nisanta bima fata min al'amali ka munana ka nisanci aiki baka yi ba nadimun shi kuma zai yi nadama ayyuhan nasu ya ku mutane inna dama'a faqarun Kwaɗayi talauci ke sawa wal ya'su ginan ba ruwanka da abin da ke hannun mutane shi kuma wadatuwa ne wal qana'atu rahatun wadatuwa da abin da Allah ya baka shi kuma hutu ne wal uzlatu kaucewa daga barin tsaranka ka koma gefe ibadatun shi ma ibada ne wal amalu kanzun yin aiki taska ne wa duniya ma'adinun duniya ma'adini ce wallahi ma yusurrani min ad-dunya ku hazi bi ahadabi burdi haza yace wallahi ba abin da yake faranta min rai a cikin duniyan ku fiye da wannan shimfiɗan abin hawa na na daba wannan ya fi mun martaba akan duniya wala ma baqiya minha ashbaha bima ba lokacin da ya saura daga ciki to ashba sai ya kamanni bima ba da abin da ya wuce min alma'i bil ma'i kamar ruwa da ruwa wa kullum ila nafadi wa shiqun ai kowanne ya san zuwa karewansa lokaci ne ba kokonto wa zawal ya gushe qaribun ya kusa fa badiru ku yi gaggawa wa antum fi mahallil anfasi ko kuna nan ne bangaren numfashi wudatul akhlasi ko wahadatul akhlasi wato kadaitan nan na akhlas qabla an yukadhib kazim kafin a yi rikon mutum da fushi wala yugunin nadamu nadama a lokacin kuma ba za ta amfana ba wannan hadisi ne wani abba ibn yazid laisi ana bi ayyub al-ansari sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu halawati anfusakum halawati anfusakum bi dhati ku zaƙaƙa ku sha zaƙi wa kawunanku da jin Allah. Jin Allah kamar shan lemu ne a wajen yaro. Ga halawa, shi ne halawat, shi ne alewa na hausa. Ya ba ruwan bahaushe a yi. Ne kawai in ya ga wanda zai fi daɗi ya fi mai sauki kawai sai sayar ya. Sai ce maka, sai yanki, sai kira yadda kawai za ka iya ganewa. kuma yana bashin sai ga alewa halawa sai ga alewa wa albisuha qana'atul mukhafati ku san ku sa mata qana'a na tsoro waj'alu akhiratukum li anfusakum ku sanya lahiran ku ga kawunan ku wa sa'ayikum ku sanya aikin ku li mustaqarakum ga matabbatan ku walam ku sani annakum an qalilin rahiluna ɗan ƙanƙanin lokaci za ku ga duniya za ku koma mata wa ilallahi sa'iruna dukkan za mu haɗu wajen Allah wala guni an kun hunalika babu abin da zai wadatar da kai a can illa salihal a'mal sai dai kyawawan aiki kad qaddamtumu wanda kuka aikatar da shi aw husnus sawabi ko kyawawan lada hazzattumu wanda kuka taskance shi innakum ku innama tuqaddimuna ala ma qaddamtum ana gabatar da ku ne da aikin da kuka gabatar eh iya iya kudinka iya shagalinka iya kudinka eh dama aikin lada kudi ne kaga ko in ka kana da kudin shagali zan ce a kawo farfesun kwai a kamun farfesun kamin kwan kifi a kamun farfesun sai ta faɗa kai baka isa ka ce a kamun ka ba kana nema ka maka ganna to baka yi abin da aka yi ba amma in ka isa kai ma ka faɗa ina son hantan kifi zalla farfesunsa kai ka san da ya sha bamban da da farfesun kafa ko ba ɗaya ba ne ko an aka kawo aka manna masu kai kuma na faɗi kuɗin kai an aka kawo naka ita iya wannan a nan kuma ba a kuka yawwa ai ka isa ne kace a kawo ma ko haka ne inna ma tuqaddimuna ala ma qaddamtum wa tajawuzuna ala ma aslaftum kuna tsallake abubuwa ne alama a salaftun akan abin da kuka bar shi tun baya wala ta hada annakum zaharif duniya kar adan duniya ya yaudare addaniya makaskanciya an maratibul jannatin aliya ta shagalantar da ku ga barin aljanna madaukakiya kana lokaci yayi kar ku shi falkana an yayi alkinai marufa an bude ta ga ta nan kana gani sai dai ka wuce saboda ba aikin ka bane wartafa al'irtiyabu babu kokonto in da ka yin aiki ne kana kokonto ko da gaske ne ko ba da gaske ba ne to gasa ne walaka kullu amrin kowane lamari zai gamu da mustaqarrahu abinda matabbacinsa wa arafa masawahu zai san masaukin sawo makili wajen da zai huta shine wajen kailula intaha babil arba'iniyat wannan daga cikin arba'in na kawo maka abubuwa guda arba'in ka dube su zaka same su haka hmm? hmm. ko da ke min babil arba'iniyat daga cikin arba'in ne aka kawo to za mu gaya haka don wannan baitocin ya kamata musu karatun kusan wayin nan din ya sake wakewa su dawo da kai kamar bita ne amma mun bi shi da sauri na gaba wuce minti biyar ba Allah ya saka da alkhairi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم صلاة تملا الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة تمشي كل عدد بعدد ما تشرك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتح